بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu to insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta arba'in bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'amarin adawa da samudawa da ƙaruna da fir'auna da hamana har ma da sauran al'ummomin da suka gabace su dukkan waɗannan bayi da Allah ya lissafa mana Allah ya ba su dama a bayan ƙasa amma sai suka yi amfani da damar ta inda ba ta dace ba duk dama da ake ba wa mai mulki kowace irin dama an ba wa fir'auna wadda da wannan mulkin san zai ribaci rahamar Allah duniya da lahira duk wata dama da ake ba wa mai dukiya an ba wa ƙaruna da da wannan dukiyar tasa zai ribaci duniya da lahira duk wata dama da ake samu a wajen masu mulki ƙaruna ya samu da ya zama waziru sidikin da ya dace da duniyarsa da lahirarsa adawa allah ya ba su dama na ƙarfi da technology da kowace irin fasaha samudawa allah ya ba su waɗannan damammaki har yau idan ka je ka ga irin gidajen da suka yi idan yau da injuna za a yi waɗannan gidajen da su baka mamaki da su baka mamaki to amma duka waɗannan damammaki da Allah ya ba su sai suka yi amfani da su ta inda bai dace kamar shekaru talatin talatin da biyar da ya wuce in ana karatu haka masu ɗaukan karatun ba irin waɗannan ba ne kowa da rediyonsa da kaset ɗinsa watakila waɗancan yanzu ba da su iya ɗauka waɗannan masu yi yanzu da su wuce su ma ko ba da su wuce da su wuce duk dama ce wallahi duk dama ce dama ce idan lafiya ce za ka tashi daga gida ka taho a zo a zauna a yi karatu da kai yadda muke maganan nan akwai wani a kwanci a asibiti ya fi wata uku ko bakin gate bai taka ba kai da yau kake zirga-zirga inda kake so dama ce ko ba dama ba ce dama ce to akwai kuma waɗanda suka yi amfani da daman muna buga misali irin annabi suleiman alaihi salatu wassalam duk dama da ake bayarwa wa mai mulki an bashi an ba ma annabi suleiman shi da ya ga kujerar da ya hau kanta ma da kansa ya ɗaga hannu ya roƙi allah ya ce allah karka sake ba mu wani irin wannan damar رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال يتي رب اغفر لي الله كغفر تامو وهب لي ملكا الله كبن ملكي da iko la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda wani bayana ba zai sake darewa irin wannan kujerar ba mulki ne an mulki mutane an mulki aljanu aljani inda za a sa shi aiki bai yi ba duka za a mai a sa mai hankok a kai shi sal a tsare shi ina jin suratu sad ne ko suratu zumar ne Allah ya jero irin ni'imomin da ya ba mu annabi Sulaiman فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب Allah ya ce fasakar na lahurriha annabi Suleiman mun hore mishi iska wacce za ta dinga ɗaukarsa tana kai shi duk inda yake so ta kai shi ruha'an slowly haisu asab bi ma'ana haisu arat jiragen guda biyu ne akwai wali Sulaimanar riha asifatan سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين akwai wadda in za a yi rangadi zuwa kasashe zuwa wasu sassan duniya ita ce wali Sulaimanar riya a sifatan Allah ya ce tana da tsananin gudu to akwai wannan kuma wadda ake zagayawa a duba ma'aikatu a yi rangadi a dubi abubuwa shine ruha'an ita kuma tana tafiya a hankali ne haisu asab bi ma'ana haisu arad yanzu kafin ya hau jirgin sai an yi cike-cike sai an yi cekin sai an yi sabis sai an yi abubuwa kafin ya hau jirgin zai iya zuwa zai sauka a ce yanayi hazo ya yi yawa dole his, his excellency ya haƙuri Eh. ran da aka rantsar da annabi suleiman sai da ya yi wannan jawabin game da dama da allah ya bashi fasakarna lahur riha tajri bi amrihi ruka'an haisu asab sai ce washiyatina والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب washiyatin Allah ce ga kuma shedanu aljanu an ajiye mishi kulla banna'in wa gawas duk wani injiniya magini aljani an ajiye ma annabi Suleiman in yana bukatan gini kawai shikenan wannan sabuwar fada da aka mishi akan ruwa lokacin da ya gayyato wannan mata da ake ce mata Bilkis ta zo ta musulunta akan teku aka yi gidan glass aka saka aka rufe kan tekun aka yi gida a kansa shi yasa lokacin da ta zo shiga gidan sai da ta dan jazaninta irin za ta tsallake ruwa sai ya ce mata a'a innahu sarhun mumarradun min qawari yace yace mata kada a'a yace mata glass ne ba ba komai ki taka kawai Eh. kullu banna'in wa gawas ga masu nutso a ruwa a fito da ma'adinai duk abin da ake bukata lu'ulu'u ne zinare ne duk abin da ake bukata cikin ruwa da su yi nitso a ƙarƙashin teku a je a fito da duk ma'adinan da ake bukata su ba fetur za su sayar tukunna a zo a yi baje triliyan nawa ko nawa ba iya abin da suke bukata shine abin da za a ɗebo a zo a yi aiki wa akari na mukarrani na fil asfad Allah ya ce ga waɗansu shaidanun waɗansu aljanun an ɗaure su da sarƙa an saka su a cikin kurkuku saboda sun yi laifi yanzu akwai mai mulkin da ya sai sa aljani a cikin sai Allah sai ya ce haza ata'una Allah ya ce ma annabi Suleiman duk wannan baiwar mu ce kyautar mu ne famnun au amsik bi gairi hisab Allah ya ce kai aiki wa mutane a taimaki jama'a ayi aiki wa al'umma au amsik Allah ya ce dukiyar gwamnatin in ka ga dama ka cinye bi gairi hisab Allah ya ce babu hisabi amma shi bai yi amsik din ba sai yayi famnun din yanzu kuma an ce su yi famnun sun yi amsik haka ne ko baka ba haka ne haka ne annabi suleiman nan yana tsaye akan kafansa ya mutu ba ya je hutu ba ne ya mutu ba a ofis ya mutu ba ba a gidansa ya mutu ana aiki wa jama'a kaga wadda suka yi aiki da damarsu wannan mata lokacin da ta taso daga can saba bayan ya gayyace ta don ya ce mata in ba su zo sun musulunta ba ta bari ya shiga cikin ƙasarsu da tawagarsa to fa ba za su iya taɓuka komai ba zai yi fata-fata da su to ƙarshe suka yanke shawara su zo su musulunta lokacin da matan nan ta ɗebo tawagarta da dakarunta da dukkan manyan mutanenta suka tunkaro fadar annabi suleiman alaihi salatu wasalam suna dab da shigowa fadar annabi suleiman sai ya yi wani shela a fadar ayyukum ya atini bi arshiya ayyuhal mala'u ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala ifritun min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamika وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال سيتي يا أيها الملأ يتي ياكو جماعة فاداتا أيكم يأتيني بأرشها waye zai iya zuwa ya zo mun da gadon wannan matan ƙabla an yi a tuni musulmin kafin su iso fada ta suna masu miƙa wuya gadon fa yana can saba shi kuma yana shan sannan abin da ya rage ta shigo fadar san bai wuce a ce kamar tana winti ba ayyukum ya atini bi arshiha wa zai iya ɗauko mun gadon ya zo mun da shi qabla an yi atuni musulmin kafin su iso nan suna masu mika wuya ba alhuda-huda ya gaya mishi dama walaha arshun azim tana da wani babban gado ba ba ku jahusa suna ta balkisu mai gadon zinare ba yawwa kala ifiritun min aljinni sai ifiritu wadda shi jinnu ne ifiritu ma da wakin aljan sai ya ce mishi ana atika bihi qabla an taquma min makanika ya ce zan ɗauko ma gadon kafin ka tashi daga inda kake kamar a ce kafin mu tashi a karatu annabi sulim ya ce to ai za mu makara kafin nan ai ta riga ta iso wakalar lazi inda hu ilmin minal kitabi sai wani a fadar wadda allah ya bashi ilimin littafi sai ya ce ana atika bihi qabla an yartar da ilaika tsarfuka ya ce zan ɗauko ma gadon kafin ka kyafta ido annabi suleiman ya ce mishi kyafta ido ya ce kyafta ido kyafta ido ya ce kyafta ido annabi suleiman sai ya rufe idonsa sai ya buɗe sai ga gadon a gabansa falamma ra'ahu mustaqirran indahu Allah ya ce da annabi suleiman ya ga gadon gashi tabbaci a gabansa kala haza min fadli rabbi sai ya ce wannan duk falalar ubangiji na liyabuluwani malam in mutum ya samu mulki ya san Allah ai ya more mulki yadda annabi suleiman ya samu wannan daman yanzu wani mai mulki ya samu irin wannan daman ba sai ya ta cin zalin mutane ba banda zalunci wai fa kofar mai anguwa ma an kada kuri'a bai ci ba wai a cire mai anguwa wannan ba zalunci ba ne ba halinka ne zai sa a zaɓe ka ba don mai mai anguwa zai je tilasta wa mutane a zaɓe ka ka yi abin da za a zaɓe ka mana idan akwai wani akwatin zaɓe kusa da gidan wani sarki ko hakimi to idan fa bai ci wannan akwatin ba to za a cire hakimi wannan demokaradiyya ne zalunci ne zalunci ne to kaga yadda suka samu karfin iko amma wallahi lahira suka nema Allah suka nema lahira suka nema Allah suka bi da mulki falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da ya ga gadon gashi tabbaci a gabansa qala hadha min fadli rabbi sai ya ce wannan falala ce ta ubangiji na wannan masinjan da kaga idan ka fito zai bude ma kofa ya ce ma yalla boy sannu da zuwa ina kwana yalla boy yayi iyalai yalla boy na ji kaman ka kira ni inda fa Allah ya ga dama da ubanka ne masinjan zai yi ko ba zai yi ba da kai ne masinjan zai yi ko ba zai yi ba to wani haka zai kai babu me kake yi anan ya kai sa'an ubansa masinjan ba dai don ya samu mulki bane ba don ya samu dama bane akwai wadda aka gaya mana katin waya ya aika ya siyo mishi irin na dubu-dubu din nan dattijon ya je ya siyo na ɗari biyar-biyar ya dinga zagin dattijon you are very stupid kaza kaza kaza kaza akan katin waya yanzu yayi ritaya kasan duk irin wannan marasa mutunci ritaya ne maganin su ritaya ne maganin su eh Allah wani in yayi ritayan kana ganin shi abin tausayi baka san rashin arzikin da yayi ba haka ne yanzu yayi ritaya haka ne to karka yadda karka yadda wata dama Allah ya baka ka walakanta wani amma ka yi amfani da damar ka yi amfani da damar ka nemi lahira ka yi amfani da damar ka nemi lahira haza min fadli rabbi yace wannan falala ce ta ubangiji na liyabluwani don ya jarabce ni a ashkur am akfur zan yi godiya ko zan yi butulci kun ji abin da annabi sulaiman yace idan kaga gwamna a jihar su a jihar ya fi kowa ilimi ne ya fi kowa kuɗi ne asalin gida da ya fito asalin gidansu ya fi gidan kowa ne ba haka ba ne in kaga shugaban ƙasa a ƙasa duk 'yan ƙasan ya fi su ilimi ne ya fi su kuɗi ne dama ce Allah ya bashi dama ce Allah ya bashi to wadda bai fahimci rayuwa ba bai fahimci al'amarin Allah ba shi in ya samu dama to ya samu hanyar cin zalin jama'a to shi da ya ga ga su ifiritu duka abin da ya ce su yi da su yi ga su wannan allazi inda hu ilmin min alkitab duk abin da ya ce su yi da su yi ga tsuntsaye ga aljanu ga komai sai ya ce wannan falala ce ta ubangiji na domin ya jarabce ni ko matar ka ce a gida ka zo ka yi fada ka yi fada wata kaga ta koma tana ta kuka falala ce kawai inda Allah ya yi ta da buɗe ido irinka da zama auren zai yi saboda karka zalince ta karka zalince ta inda Allah ya ga dama da yanzu kai ma kana gidan wani haka ne kuma haka ba haka ne sai ya yi kamace ana tafsiri kana shirya kayan shan ruwa duwar da ka fi shi duwar da ka fi shi karka zalince shi duwar da kake gaba da shi ƙarfi ne dukiya ce lafiya ce wani mukami ne duk in kana gaba da wani kar wannan daman ta sa ka zalunci wani kar ta sa ka zalunci wani ga zulkarnaini yana daga cikin masu mulki da Allah ya ba da mulki ya ba shi mulki mai faɗi a duniya wata rana zulkarnaini ya yi rangadi ya yi gabashin duniya ya yi yammacin duniya ya yi kudu ya yi arewa duk inda ya bi gyara yake a cikin tafiyarsa sai ya yi kicibis da wasu mutane fa'at ba a sababan hatta idan balaga bainar saddaini حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني أفرغ عليه كطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فأتبع سببا zulkarnaini Allah ya ce sai ya ɗauki wata hanya hatta idza balaga baina saddain har sai da ya kai tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu waje da bin dunihima ƙauman sai ya samu waɗansu mutane a wajen suke rayuwa la ya kaduna ya na ƙaula su kuma waɗannan mutanen suna wani irin yare ne waton laye kaduna ya na ƙaula maganganun da zulkarnin da jama'arsa suke yi ba sa iya fahimta sai da nune-nune sai da kwatance-kwatance jama'a kuna fahimta? kamar shugaban ƙasa ne ko gwamna ya fitaran gadi yana tafiya sai je taras da wani ƙauye a wani lungu to yana cikin wannan tafiyan hatta idan balaga bainar saddain ya isa tsakanin waɗansu duwatsu biyu waje da min dunihi ma kauman sai ya samu waɗansu mutane suna rayuwa abun la ya kaduna ya huna kaulan ba su iya fahimtar bayanai da maganganu da zulkarnaini yake yi saboda haka aka hada da kwatance da komai kalu ya zulkarnaini suka ce mishi ya zulkarnaini inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi ya ajuju da ma'ajuju suna mana mugun barna a bayan kasa ta bayan dutsen nan suna shigowa su kashe mana jama'an su lalata mana dukiyarmu su mana mugun barna su tsallaka kuma gobe ko jibi sukan shigo yanzu tun da sun ga shugabansu ba dole su gaya mishi ba inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsidu na fil'ardi suka ce ya ajuju da ma'ajuju suna mugun barna a bayan ƙasa suna mana kisa mai muni suna lalata mana dukiya suna lalata mana amfani fahal na ji alulaka karjan suka ce ba ma sanya maka wani haraji ba ma'ana ba ma yanke wani kuɗi mu tara mu baka ba ala an ta ja'ala bainana wa bainahum saddan akan ka mana toshiya tsakanin mu da su yadda ba za su iya shigowa inda muke ba a yi wani aiki a gine tsakaninmu da su yadda ba za su iya shigowa suna kashe mu suna mana barna ba kala sai ya ce musu ma makanni fihi rabbi khayyar ya ce abinda Allah ya bani shi ne mafi alkairi ya ce na fi ƙarfin in karɓi abu a hannunku kafin na muku aiki ai malam in mai mulki ya san Allah to shi kenan ya huta ƙala ya ce mamakan ni fihi rabbi kair ya ce abinda Allah ya bani damar da Allah ya ban a duniya ya ce shi ne mafi alkairi akan abun hannunku ya ce amma na wuce in karɓi kuɗi a hannunku yau fa titi da a yi titi da a yi shi wadda ya ba da aikin titin shi ma akwai kasonsa a titin ai an ji kunya duk aiki da za ka ga an yi ma al'umma illamar rahimallah duk aiki da za ka ga an yi ma al'umma illamar rahimallah to masu ba da aikin su ma akwai fasantaci ɗinsu a cikin aikin ya ce musu mamakon nufi hirabbi kairar ya ce abinda Allah ya bani damar da Allah ya bani ita ce mafi alkhairi fa'ainuni bi kuwatin ya ce ku taimaken da ƙarfinku ma'ana kuma ku shigo a yi aikin da ku to kaga su matalakawan haka ne yanzu wani kwalbatin kofar gidansu shi ma yana jira gwamnati ne ta zo ta kwashe musu ga katti a cikin gidansu sun bi mutum goma su ba za su iya zuwa su kwashe ba wannan kuma wauta ne da rashin sanin rayuwa ya ce to ku zo ku sa ƙarfinku aji albainakum wa bainakum saddan zan toshe tsakaninku da shi tsakaninku da su ya daidaita ya sa ƙarafa ya toshe tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen inda suke biyowa su hauro su shigo ko ta ina ya toshe atuni zubar alhadid ya ce ku kawo min guntayen ƙarafa hatta iza ja'alahu haka ne hatta iza ja'alahu naran ya sa wuta aka yi zuga-zugi aka gasa su atuni ufrik alaihi ƙitiran ya har haɗa su sai aka zuba ruwan dalma a kansu ba an kama su ba kenan da haka ya sa ya toshe ko ta ina bayan ya gama ya ce fa masfa'u an ya zaharuhu wa mastata'u lahu na kaban ya ce ba za su iya haurowa ba kuma ba za su iya huda shi ya ce musu to sai wata rana to haka ne to kaga irin yadda su karuna da su fir'auna suka yi nasu na zalunci kaga irin yadda su annabi suleiman da su zulkarnaini suka yi nasu na adalci duka biyu allah ya buga misali akwai wansu da allah ya bada misalin su a cikin suratul kafi abokai ne guda biyu ɗaya ya kafirce ma allah ya butulce to yana da kuɗi wannan sai ya kwashe shi har ya kai shi zuwa ga kafirce ma allah wataran suna magana da abokinsa abokin ko ya yi maganan da bai ji daɗi ba ne ya ce mishi zan walakanta ka shi ne wadurib lahun matsalar rajulaini واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال له لصاحبه ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا Allah ya mishi arziki gagarumar arziki ta hanyar gonakinsa dabinai inabi wadatattun ruwa komai ya kama ƙasa wata rana suna magana da abokinsa wa kana lahu samarun faƙala li sahibihi ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara yace mishi na fi ka ƙarfi na fi ka dukiya na fi ka wadata na fi ka jama'a ina da wadda za su walakanta ka abokinsa ne to yanzu duka bi sun wuce ko ba su wuce ba sun wuce ai idan ka yi dukiya ka wadata to alamar arziki ya yi albarka a gani a jikin 'yan uwanka da abokanka da makwabtanka da masoyanka shi ne amma ka yi dukiya ga can babbanka kanin babanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya har yanzu yana yawo a gari ba keke ba mashin ai dukiya ta zama dukiyar banza kasan wai shi mai kuɗi idan ya zama azzalimi wadda ya jahilci rayuwa to wai in yana da kuɗi kar kowa ya mishi laifi in kaninsa ne ya mai rashin kunya to babu ruwansa da shi in wane ne a family ya mishi to ba ruwansa da shi to matarka ba ta maka ne da kake mata wani iskanci ne ita ba ta maka babu haka ne ko ba ka ba to kuma akwai ta yaya za ka rayu ba za a maka abin da ba ka so ba kai mawa kake ma abin da yake so haka ne ko ba ka ba kai ka kalli kanka yanzu a bauchi waye aikin ka kakkami shi abin da yake so eh to kai kuma waye zai maka abin da kake so to shikenan haka suke yi doctor wani ko zakka da kaga wannan zakka kaga dai hakki ce ta Allah to ko gulman sa wannan yayi ce a to ya daina bashi zakka eh wai wai suna gulman sa eh to haka ne duk a family wanda ya dan yi wani misbehave to shikenan ya daina yi da shi yawa in ma yar uwarsa ce ta zo gidansa ba zai kula ta ba me yasa saboda ta mishi rashin kunya yalla bai zai kare abun da ka yi ritaya kasar ritaya yana firgita su mutum daga inda ya saura mishi watanni ya yi ritaya haka kawai daga ya fara rudewa rudewa malar ritaya a najeriya bare ya saba da fantamawa Allah ya sa a gama lafiya to za mu tashi farkon aya ta 41 mun yi ƙarin bayani ne saboda mun yi dogon bayani akan su ƙaruna da su hamana to kuma mu kawo misali na kuma bayin Allah wadda su kuma suka samu wannan damar su kuma suka yi abin da ya dace to Allah ya samu dace to sai Allah ya ce مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون Allah ya ce matsalin lazina takazu min dunillahi auliya misalin waɗanda suka riki waɗansu ababa koma bayan Allah suke bautansu ba an dawo layin tauhidi ba kenan duk wanda zai rike wani abu koma bayan Allah ta kowace fiska ya juyar da kowane nau'i na bauta zuwa gare shi to ya shiga cikin wannan misali Allah ya ce matsalin lazina takadu min dunillahi auliya misalin waɗanda suke rikan waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin waliyansu majibantansu mataimakansu Allah ya ce ka matsalil an kabuti takazat baita Allah ya ce kamar gizo-gizo ne ya je ya saƙa gidansa Allah sai ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut Allah ya ce mafi lalacewan gidaje a cikin gidajen dabbobi da ƙwari duka Allah ya ce shi ne gidan gizo-gizo laukanu ya alamu Allah ya ce idan da sun sani misalin duwadda ya rike wani ba Allah ba Allah ce misalinsa misalin abin da ya rike kamar gidan gizo-gizo shi gidan gizo-gizo bai hana in ma ya shiga gidan a gan shi daga waje a cikin gidan wannan gidan akwai rufin asiri? gidan gizo-gizo bai hana kura ya shiga gidan gidan gizo-gizo bai hana ruwa ya shiga gidan duk abin da ake yin gida akan wannan manufan shi gidan gizo-gizo bayi ba da kariya akan wannan manufan Allah ce to duk wanda ya rike wani koma bayan Allah Allah ya ce kamar ya rike gidan gizo-gizo ne ma'ana ya rike abin da bayi da amfani malam Allah mu nan guda ɗaya ne shine kadai abin bauta kuma shine mai yin komai shine mai yin komai shine mai yin komai shine mai yin komai matsalin lazina taka domin dunin lahi auliya misalin waɗanda suka riki waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin majibantan al'amuransu Allah ce ka matsalin an kabuti taka zarbaita misalinsu kamar misalin gizo-gizo ne ya yi gida kaga ai gidansa ba zai rufa mai asiri ba to haka duwadda ka rike koma bayan Allah Allah ce ba zai biya bukata wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut mafi lalacewan gidaje shine gidan gizo-gizo laukanu ya alamun Allah ce ina da da su gani dukka bibi alqur'ani duk inda aka je rikan wani ba Allah ba to malan sake reshe ne ka kama ganye sake reshe ne ka kama ganye wallahi sake reshe ne ka kama ganye wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والذين تدعون من دونه الله يتي دو waɗanda kuke kira koma bayan Allah Allah yace ma yamlikuna min kitmir Allah yace ba su da mallakar koda wannan farar leda da take lullube da kwallon dabino in ka bare dabino kwallon dabino ba a ko ta farar leda a rufe da shi ba Allah ce ba fa dabinon ba ko ledar Allah ce wallahi mai gidanka bai da shi idan ka ga mai gidanka ya kai loma bakinsa Allah ce ni na bashi wa huwa yut'imu wa la yut'am duk wanda kaga na cin abinci Allah ce ne na ciyar da shi wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira koma bayan Allah ma yamlikuna min kitamir Allah ce kowannan farar leda da take cikin dabino Allah ce ba su da shi in tad'uhum la yasma'u du'a'akum Allah yace idan kun kiraye su kun roƙe su ba da su ji roƙon ba walau sami'u Allah yace kuma ko sun ji mastajabu lakum Allah yace ba da su iya biya muku bukata ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ranar alkiyama za su kafirce ma wannan shirka da kuka yi da su wa Allah Allah ya ce wala yunabbi'uka mislu kabir Allah ya ce ba mai baka labari kamar masanin sa keke da keke Allah ya ce to haka labarin yake haka labarin yake duk abin da ka gani a duniya malam ka sake ranka wallahi ubangiji ke gudanar da wannan ubangiji ke gudanar da wannan ba wani wadda yake da iko akan rayuwa idan ba Allah idan ba Allah lokacin da waɗancan larabawa na ƙauye suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta ƙarƙashin innan lalina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka same shi a gida bai fito ba sai suka ga to jiransa za su bata lokaci sai suka kasa kansu bayan ɗakunan matansa kowa aka sa mutum ɗaya a bayan ɗaki aka ce kai ta kwala kira in ma yana nan ya fito in ma yana nan ya fito duk inda yake dai kawai ya fito suka dinga ɗaga murya suna kwala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira shi ne Allah ya ce waɗannan da suke kiranka ta bayan ɗakunan matanka Allah ya ce ba su da hankali walau annakum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lakum annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim da da su yi haƙuri har ka fito ka same su lakana khairan lahum Allah ce da su ne da shine mafi alkhairi gare su to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ɗaya daga cikinsu sai ya dubi annabi irin buɗe idon nan ya ce mishi inna hamdi zainun wa inna zammi shainun ya ce annabi ka gani inna hamdi zainun ni idan na yabi mutum na kururu tashi na ɗaga darajarsa ya ɗagu kenan wa inna zammi shainun in na ɓata mutum kuma ya lalace kenan annabi sai ya ce mishi zaka Allahu azza wa jalla annabi ya ce ai wannan mai yin wannan sai dai Allah eh haka ne sai ka ji mutum ya fito yana cewa shi ba zai tanka ma wani ba don kar ya daga darajar sa wallahi ƙarya ne duk duniya ba wanda sai ya daga darajar wani idan kuma zaka iya ka ambaci ƴaƴanka darajar su ta tashi mu gani ai daga wani Allah kawai ke dagawa daga wani Allah kawai ke daga daga darajar wani Allah kawai ke dagawa wallahi kai baka isa ka daga wani ba kai ma kuma ba wani ne ya daga ka ba aikin Allah ne sannan shahara kuma shahara a san shi ai mutum ya shahara a tsakanin mutane wannan daraja ce sai wanda ya samu wannan daukakan ta hanyar bin Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma shahararru a 'yan kwallo ma akwai a 'yan fin ma akwai 'yan shi'a ma akwai shahararru 'yan bidiya ga sunan shahararru so shahara ita ce wani abu ai wani shaharan shine halakarsa amma shahara akan daidai ɗaukaka akan bin daidai bin alkur'ani da sunna wannan shine alkai wani ya shahara amma shi ta hanyar ashar ya shahara haka ne ko baka ba to shi kenan amma haka ne ko ba haka ba ne haka ne haka ne wata ta shahara amma ita ta hanyar batsa ta shahara haka ne ko ba haka ba haka ne saboda ka sanin mutum ya ruru a cikin al'umma wannan ba shi ba ne daga darajarsa Allah ke daga daraja a cikin alkhairi kuma Allah na daga daraja in an ce an daga darajarsa shine rafi'ud darajat to nan ta hanyar da'a ma Allah ne to wannan shine ake maraba da shi shine yake zama alkhairi jama'a mun fahimta to bayan ya gama wannan kurarin annabi ya ce mishi zaka Allahu azza wa jalla ya ce ai a ɗaga wani ya ɗaukaka a ɓata wani ya ƙasƙanta annabi ya ce wannan Allah kaɗai yake da shi Allah kaɗai yake da shi to jama'a duk waɗannan abubuwan wallahi a hannun Allah ne shi yasa wurare da yawa a Qur'ani kaji ana cewa Allah na cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abinda ke sama da ƙasa duka na ga Allah Allah ya gaya maka da sama da ƙasa duka nashi ne in abu kake nema a sama ka nema a gunsa in abu kake nema a ƙasa ka nema a gunsa duk abun malam kar ka daga zuciyarka daga haka tashi daga hakan ke ba da dama waɗannan miyagun bokaye da 'yan tsibbin su farauce ka ai duk wanda ka je ya maka aiki ka ɗauki dubu hamsin ka bashi kasan shi ma a cikin matsala yake inda ya karɓa shi ba zai dudduba ta inda sa'an take ya ɗan matsa ta wajen ba haka ne haka ne malam mamad haka ne so ka sake zuciyarka wallahi malam komai na Allah ne duk wannan fafutuka da muke rike sababi ne rike sababi ne shi ma gausin zamanin sun baka ga bidiyonsa da 'yan sanda a bayansa ba haka ne ko baka ba eh ya rike gaskiya da gaskiya eh to amma kai kuma kana gida ka kira shi shi kuma duk in zai yawo da 'yan sanda a bayansa kaga shi gausi ya san me yake kai ne baka san me kake yi ba amma ba ku taba ganinsa da 'yan sanda ba a to da polis shi ma yake yawo to kai kuma ka samu matsala a gida sai ka kira shi ina kai maka nemo yan zandanka to duk waɗannan ababa wallahi aikin Allah ne wallahi durran da ka sake Allah ka shiga matsala durran da ka sake Allah ka shiga matsala durran da ka sake Allah ka shiga matsala durran da ka sake Allah ka shiga matsala a wani gu Allah yake cewa lahu da'watul haqq lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah ya ce lahu da'awatul haqqi kira na gaskiya na ga Allah shi kadai ka roƙa kaga cika aiki Allah ya ce ni ne ɗaya ne lahu da'awatul haqqi kira na tauhidi ayi kira wa za a kadaita da bauta Allah ya ce ni ɗaya ne wallazina yad'una min dunihi Allah ya ce waɗanda suke kiran wani koma bayansa ba koma bayan Allah ba Allah ya ce la yastajibuna lahum bi shay'in ba da su iya amsa musu akan komai ba ba da su iya biya musu bukata ba duk kankantanta illa ka ba su tika faihi ilalma Allah ce in kana so kuma ka gane misalin abinda mai kiran wani koma bayan Allah yake yi Allah ya ce illa ka ba su tika faihi ilalma sai kamar misalin wanda ya mika hannu ma ruwa li yabluga fahu yana kiran ruwan ya zo ya shiga bakinsa zai shiga ruwan Allah ya ce wa ma huwa bibaligi Allah ya ce ruwa ba zai shiga bakinka ba in za ka nemi guga ka nemi guga wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal Allah ya ce duk roƙo da kira da kafirai suke yi Allah ya ce bata ce kawai da shiririta duk wani wadda za ka roƙa ba Allah ba Allah ya ce kawai kamar mai kiran ruwa ne jama'a mun fahimta to duk waɗannan abin da suke nunawa shine duk waɗannan ababa malam mallakan Allah ka sake zuciyarka ka rike Allahnka a haka ya shar'anta mu kowa ya fita ya je ya riko da sababi ya nemi sababi na rayuwa amma dai wannan sababin kuma bai da tasiri wajen samar da abin da ake nema saboda haka mutum in bai da lafiya riko da sababi ne ya tafi asibiti ya je ya yi gwaje-gwaje duk abin da ake bukata magunguna to amma wannan maganin bai isa ya hana shi mutuwa ba ganin likita bai isa ya hana shi mutuwa ba
Allah ne mai zartas da wannan saboda haka mutum sai ya tafi kasuwa wani tun baka yi wayo ba duk kasuwannin da suke kewaye da ku yana ci amma har yanzu bai da mashin wani kuma bai fi shekara 20 ba yanzu da shiga harkan kasuwan gaba daya ya mallaki miliyoyi wani ma bai san iyakacin su ba haka ne ko baka ba kaga ba kasuwa take bayarwa ba Allah ke bayarwa inda kasuwa ne da wanda ya riga ka shiga ya riga ka samu da ya riga ka samu haka ne saboda haka uba ne zai tashi a harkar kasuwa yana yi ‘ya'yansa su taso ya sa su a harkar kasuwa ɗaya a cikin ‘ya'yan sai ya zama mafi arziki a jihar gaba ɗaya amma uban na harkar kasuwan ya haifi wannan yaron ta kake nan ba kasuwan take bayarwa ba haka ne saboda ga kasuwar nan ana tafiya wani in zai tafi kasuwar da motar miliyoyi yake tafiya kasuwar ya je ya yi fakin ya tafi kantinsa wani kuma a caba zai hau ya tafi kasuwar kuma duk kasuwansu ɗaya za ka je ka samu shago a bakin titi ba kowa idan ka shiga kasuwar lungu lungu lungu ka je ka shiga wani lungu sai ka samu wani shagon sai an gama da wani tukunna a fara yi da wani jama'a mun fahimta? kaga ba bakin titi ne yake kawo customers ba da wadda ke can cikin nan ba zai ci abinci ba to haka Allah ke yi sai ka samu wata kasuwar a nan kasuwar take wasu kuma suna wata kasuwar su kuma kaman suna zaman gadi kowa za ka same shi ya yi tagumi can kuma ana hada-hada haka ne ko ba haka ba a anguwa ne za ka samu layi ɗaya ne wancan shago ne provision yake sayarwa wannan ma shago ne na provision can za ka samu an yi layi sai an gama da wannan a ba mu wannan wannan kuma yana zaune akan bencinsa ba kowa dabarar wancan ne ta kai mishi mutanen tumana duka fahimci abubuwan Allah ke yin su Allah ke gudanar da su so da ka nema a wajen Allah ka nema a wajen Allah duk hanyar da aka ce kuma sababi ne ka yi riko da sababin Allah ya samu dace Allah ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun Allah sai ya ce inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'in Allah ya ce duk abin da suke kira koma bayan Allah Allah ya san abubuwan ko menene duk wanda ka rike koma bayan Allah ko menene Allah ya ce mun san shi kuma kana zo ana fassara ma a ce ma da gumaka ake yi haka ne ko in an yi maganan ayoyin da suke bayanin bautan wani koma bayan Allah a ce dodanni ba wani dodanni nasara ba almasihu su suka rike ba yahudu ba uzairu suka rike ba kowa ka rike min dunillahi in dai ba Allah bane to tarayya kai wa Allah tarayya kai ma Allah Allah yace inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'in wa huwa al-azizul hakim wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas Allah yace irin waɗannan misalsalu Allah yace muna buga su ne wa mutane yanzu ba an buga misali da gizo-gizo ba Allah ce to muna buga irin waɗannan misalsalu ne linnasi ga mutane wa ma ya aqiluha illa alimun Allah ce ba masu hankaltan misalan Allah ce sai masu ilimi in mutum na da ilimi zai gane domin misalin da Allah ya buga ai misali ne da zai zauna a mazauninsa ba misali ne da ran buga ka ce bai zauna a gurbinsa ba to duwadda za ka rike koma bayan Allah duwadda za ka rike koma bayan Allah wallahi malam ka rike banza ne ka rike abin da ba zai amfani ka shi yasa uwa yau za ta haifi ɗanta a yau da ta haife shi ta koma zuwa ga Allah saboda ka ita ɗan ma ba ta san shi ba kuma ba zai hana ya zama alhaji ba ba zai hana ba inda akwai wadda ɗan adam zai rasa a ce ya shiga uku ya lalace to uwa da uba ne wani tun yana aji biyu ko aji uku a firamare mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ta rasu yanzu kuma ya yi kuɗi ya tare ta ko'ina kaga arzikin dama ba a hannunsu yake ba Allah ke ba da shi to Allah ya samu dace jama'a sai mu kwana ana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik